insha Allah za mu tashi aya ta 72 cikin cikin suratul isra aya 72 insha Allah Allah rama ya buɗe kenan sai a diba aya ta 72 insha Allah ha? Zati da gaba da ku? suna ga nuna da mata shi kenan ke zan farko farko aya ko yawan dukkan sun limami aya ta saba'in da shafa aya ta saba'in da kyan aya ta saba'in da kyan aya ta saba'in da kyan sha Allah saba'in da kyan saba'in da kyan sira
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرعون كتابهم ولا يظلمون فتيلا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم yau ma nadu kulle unasin bi imami ranar da za mu kirayi kowace jama'a da shugabansu nan magana ta cewa za a kawo kowane annabi tare da jama'ar shi mun karanta sati da ya gabata kowane manzo zai zo da jama'ar shi musu shaida akan abin da ya dora su a kan shi annan sarasa ke cewa ni ma za a zo da ni a aya za a zo da kai kana matsayin mai shaidar da abubakar wannan shi ne maganar imam a matsayin annabi da maganar imam a matsayin cewa ana nihi ne da littahinka na takardun aikinka wanda wani matsala kowace ba wanda wanda ake tura kowane ya tabbata za a zo da annabawa da jama'arsu har Allah ta ce yau mai jima Allah rusula يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب
Allah ya ce yau mai jima Allah rusula ta da Allah ta tare manzanni gaba daya fa yaqulu madha ujibtum zai ce musu wata irin amsa aka ba ku ko annabi wata irin amsa al'umma ka ta ba an ce don tashin hankalin wannan kiyama rikicewa za su ce la'in mala bayan wani an kashe shi an kore shi an ba shi kashi ma za su ce da musu ne ba da da irin da Allah kai ne masanin gairu kaga wannan kenan tambayar ma za su rikicewa da harko me ma za su faɗa ba san maka sun mance na duk wani aka ne ma an bashi kashi amma ce halin wani kiyama ne yake sa wannan mahimta ba mu san ba irin an suka ba mu ke shi kuma na kashi a bashi kaza ke wannan shi tambaya ta tara kowa zai zo duka ba duka magana gaba daya sai maganar cewa ɗaukar littafi ne za ya ce wata na kullum mutum da sai ta وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق بالحق إن هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسق ما كنتم تعملون ألك تشاوشر كل أمة جاسية ذاك قوة الأمة أبرهان أهل القيامة أبرهان سوى دخال صورو فكل أمة تدعى إلى كتابها قوة الأمة za a kiraye ta don a ba ta takardunta takardun aiki ta ce a da yau mutu juzaunin makuntun ta amalu a yau za a saka muku a kinan kamar na shakari kowa abinda kuka yi ne za a saka ma kowa sakamakon aikin shi hada kitabuna ya tuku alaikum bil haq wannan mana ga littafin mu nan mana ta ga dukkan ajin ka ga littafin mu nan iya magana zai hurcin abinda kuka aikata kuma labari ne na gaskiya dan babu kulkulu a ciki abinda ke tabbata abinda ke ciki haka ne ba kare ko daya inna kunna nastansu ma kuntum ta'malun muna muna kofi ne sun sa muna kofi ne kofin abin da aka rike na mafusa abin da kai kan gaba daya ga kofin ki gaba daya abin da kai ne shi ne kai kin ba magana gardama a wannan hali ne alaka cewa fa amma mutu kitab yamini da kul hamu kan kitabiya fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiyan إني ظننت أني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية Allah ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi a wannan takardu da aka raba Allah ce wanda aka bashi takardar shi ta aiki a hannun dama fa yaqul ha umqra'u kitabi nan daga nan ma ya san abin ya kyau zai rinka kira iya neman abokai dangin yan uwa ku zo ku karanta abin da ke cikin tsayi a zo adiba kowa ya san wanda yake da yaro ɗan ko ka taɓa lakon aka yi examen aka samu waye mai kyau daga gwadawa kake ya gafi waye kina amma wanda ba ta kyau ba sai yake ma baba da baba da baba da mutum ba ka suka ce baba baba da baba rawa ba sai suke bara mu duka kaza kawo gida bai wani boye yake ma wani yadda ma ya ce ya gida take ya bace dan bai sa ga abin da yake ciki amma an ya aiki a dukuru ka ci ta zai gida an halin adam dan su ma a yi kiyama haka idan mutum aka ba shi takarda a hannun dama kenan alama ya zo da kyakkyawan zauwa zai ga nema ha'un mukwarar kitabiya ko kiba ku karanta littafina inni zanantu anni mulaqin hisabiya ai ne ina tabbacin zan gama da kyakkyawan hisabi yace fa huwa fi qishatin radiya me wannan magana iya maganar iya cikin rayuwa yardadda yanzu ta fi ya tafi tabbacin samun rayuwa yardadda fi jannatin aliya ya samu zama cikin aljanna madaukakiya wadda kutufuwa daniya aljanna abin da ke cikin iyan itace na cikin ta a kusa suke ba wa da cirarwa na ce da nima aljanna ka ƙara ya san komai a ce ya ɗauko shi fure sabon ɗaukowa duk da ganin a dire ana yawo da inda da komai a jinan amma iya so a jikin iccen ya tara hada halin mutum ne ya tara ya ciwo da kanshi magaba cikin ruwan gangata na kewa labarin cewa a aljanna wani manomi ne noma saba ya shirka hatsi ko dawa ko masara da karya duk abin da kan aljanna ce Allah ina so Allah yin shirka so ki shirka kin dole wani abu ya bada so ki shirka ranin shi sabo dai a duniya ya iya shirka yanzu ki a wani shirka da kan dan a cikin sai ka haka har na ganin da ya saba a duniya kudin shi haka a ba shi shimka yanzu alaji a ya ba shi a ce shimka da kanka aljanna ma dole ne mai shi soke shimka da hannun shi a ce shimka ya shimka ya shimka tana mutuwa da ya iya ya ci za a kan shi lokacin guda za a amma a ba shi da shimka da hannun da kiran shi za a kiran aljanna ne mamanta bayan wanda ake yawo a tare tare a tare ke shi kana jikin ita iya kusan ka da ka bukata gwamnati ita za ka mutu da tsoye da hannun da gaci da ka bukata ka ci a gaban ka kuma ka ci lokaci kenan ko tun kuwa daniya a cikin irin liman suka cikin wannan za ta kulu wa sharab nan kamar ana ba su kuzarin kafa ku ci ku sha an ba ku dam ku ci ku sha kanka damu ka ci ka sha kuma hani an bi ma a talabtu fil ayyam na khaliya ku ci muna muku barka barkanku da abin da kuka gabatar a waccan rayuwa ta duniya kaga wannan sakamakon an samu dalilin aikin kwarai da suka yi a duniya wannan wanda aka ba takarda a hannun dama amma na hagun ma
wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون
Allah ma dadewa a takaice na muna maganar wanda aka ba littayi a hannun dama ya tsare muna wata aka sama cikin ya ce wa amma man utiye kitabun bi shimali amma wanda aka ba takardar shi sakamakon aiki a hannun hagu wata aya an ce wara a zahiri an ce hagu mutum ma za a mai da hagu daga baya an za tun da ta baya kuma a masa daga nan maka ya san gaban bakin shi fa ya ƙun ya laitani da mutu kitabi ka shi wancan soki a karanta shi kuma nan zai rinka kamani da ma ba a bambanin tsari na walam adar ma a isabiya da ma ban san ba me ya sakamako na ya laita haka na turkaziya da ma zai burin da mutuwar rukuni da bitasu ba sarfin da bisa su ba yakan yi a duniya da mukami ko mace iko ko wadata a duniya amma ga shewa cikin wannan halin ba cikin matsala zai ce ma aka na an nimaliya dukiya da na tara a duniya ga shi ba ta mun amfani komi ba kuma hallaka an ni sultaniya iko da yake da shi babu babu iko babu ɗin kun ba yadda gari tsamo tsamo cikin tashin hankali iya cikin wannan hali iya cikin jaji sai Allah subhanahu wata'ala ya bar abin daga mala'iku ku zu ku kamo shi Allah ba bar shi ne ba iya cikin jana Allah ce ku kamo shi wani tafsir bin Abbas ke magana cewa Allah ce ku zu bai kama su mala'ika ba nan ce da wani umarnin da Allah ba na ku zu a ce da ku kai rida ko da kai rida sai wanda kamo ku kamo shi idan ko a nan gidan sarki aka ce dogare ku kamo shi ana ko da gano ya ne rawar kamo eh haka ne ko ba wani ne ko ba ka idan ka zai kun ya ne rawar tabboka Allah ta ku zu a cikin malaku da suke rida ya Allah bar wani ku kamo shi ku zu idan ku kamo shi fa gullu ku gama hannun da wuya ku ɗari tsaf madamin tukila suke ta ku gama hannun da wuya ku ɗari ne ثم الجحيم صلوا ثم في الذكر دعوة ثم الذرا ce kuma bayan ina kina an kama ina kashi wuta za a kai shi kuma a cikin mutum cikin wata sarka zar'uwa saba'una zira'a ta khalifu ana kama zira'in sarkan zira'i saba'in na ta misali na girman sarka yau sarka wani a taƙaice wani shine kenan wannan biyun duka akwai cewa yawan da kullum masu da imamin za mu kira mutane kowa a ba shi sakamakon littafin shi ko ko ko da al'umma za a zo da ko ne ta fata za a zo da annabi ko ta al'umma kuma za a zo da kowa sakamakon aikin a littafi a rubuce na ka Allah ce faman uce kitabuhu bi yamini a wannan takardu da ake zawa za ka ne kenan magana imami kana mai kari ya aiki da takardun aiki ka gaban ayan yace faman uce kitabuhu bi yamini amina magana ne yau mana to kullu nasu imamin ku za mu kira mu ko ko da mutane da shugaban su dan ma nake da littafi ba su da kamar kullun tan faman uce kitabu bi yamin wanda aka bashi littafi a hannun dama fa ulaika yaqra'una kitabuhum wala zulmuna fatila za ta rika karanta littafin su kuma ba a zalunta su ko fatil me fatil dan zare ne yake tsakanin dabino a dabino Allah ba da misali kaɗan da abu uku a cikin dabino da abu uku Allah ba da misali akwai fatil akwai naqir akwai kitamir fatil shine dan zare da yake tsakanin marrabar dabino wannan dan tsakanin dan zaren wannan shine fatil naqir kitamir shine dan kwamso wannan hada fara da take rigi dan dabino ita ce ita wanda kitamir ita kitamir sai na kir wannan duk da duna suke da wani ɗan tashi sun da yake gowa ɗan wani ɗan kudu ɗan ƙarni duna da Allah bada misalin kaɗan da su ya ce fatir ya ce fitamir ya ce naƙir to nan kenan Allah ya bada misali ne da ba a zalunta su da komai ko kaɗan ne misali misalin kaɗan ne wa man kana fi hadi a'ma
ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا
Allah ya ce wa man kana fi hadi a'am wanda a nan duniya ya zama to makamu nan ba makamu da ido ba ba shi ba alamun labari muna da an zikiri ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى
Allah ya ce wa man a'rada an zikiri ina ga makartaka ta duniya wanda ya ko aka ya kau da kai game da gargadi game da wa'azi a nan duniya ko aka Allah ke tabbatarwa da mai wannan halin wanda ba ruwan shi da addini fa inna lahu ma'ishatan danka Allah ya hukunta mai tabbatar da zai rayu cikin kunci a duniya duk abin da ya mallaka babu hutun zuciya babu hutun dabi danka zai daɗi na duniya cikin matsala cikin problem din ne in mulki ne duke ce ba kana da duke a tare amma na babu nutsuwa ta ruhi nan duniya haka zai rayu cikin kunci wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma gobe kiyama ta tashi din kiyama iya makamu ganin bai sashi da matsaka ba qala rabb lim hashartani a'ma wa qad kuntu basira zai ce Allah ya aka yi aka tada ni makawo alhali a duniya iya gani ina gani a duniya sai dusu dusu ba gani lai a kwani amma ga shi makawo zai tambaya Allah dan ya aka tada ni makawo zai ma ashata ni a wa kada kuntu basira alhali ina mai gani Allah ya ce wa kadalik ta tuka ayatu kada kadalik ta tuka ayatuna ai kina abinda kika tashi makawo a duniya ayoyin musun je maka fanasita nan man cewa ba mutuwa da mutuwa ai ba ka mutum mutuwa nan mutuwa a tark ne mutum ya mutuwa ba bar shi ba an zo maka da ayoyin a duniya ka bar aiki da su ba ka ɗauke su ba ba ka zalika ne mutum sa ta haka a yau za a bar ka a wannan hali da kawai ayoyin Allah a duniya ko a ka ka bar ko to ayoyin Allah zai baka cikin wannan hali mummunan halin wannan yan wannan shine maganar tashi hinin kiyama ga wanda yake mugun mutum ne shi na makamtaka kenan makamtaka ta lahira na makamtaka ta duniya ko a karishin kula da ayoyin Allah shi Allah ke cewa wa man kada fi hadi a kamar makawo ko tara da ce a lahira ke makawo ne a makawo duniya ne ba Allah lahira garwa garwa da tashi ne eh na na magana makamtaka ta din mun kana Allah wa man kada fi hadi a'ma wanda anan duniya makawo ne هو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا الاهرة مكان زي تاي kuma hi bakan hanya domin makamtaka ta lahira ta ce hakika makamtaka ta ta duniya eh ta ce mu hali mu abu Allah kiyaye Allah ce baba wa in kadu wa in kadu la la yaftinunaka wa in kadu la yastakhizunaka min al وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا
Allah ce wa in kadu la yununaka an allazi awhayna ilayk na Allah ya magana da nan da manzon sa da manzon da kanshi iya raye na halin makiya Allah kawurai yace sun kusa la yununaka sifitinaka an allazi awhayna ilayk ka bar aiki da abinda maka maka wa'azi kenan ka bar abinda Allah ya ce maka dami don ya dace da ra'ayinsu da abin da kake faɗi ba haka ba ne a wajensu ba ka san haka ya tabtari da alaina gaira abin da ka zo da shi bai musu ba so suke ka kawo wani ke ka daga ai gashi abin da Allah ce abin da ya daidai da ra'ayinsu yan wani har yau halin mutane ke yau ka hure za ka balle ayyuan da musulmi suke da rauni za ka ga wai daga amurka ko turai shiga turai za ka ku bayanin wadda ya kamata a yi addini ga addini na daidai a suware da na kware da na banza su wani amurka ta take bayanin wadda musulun kware da na banza yan tsaurin ayyuka na kware ta take bayanin addini har sun kai suna nema ayoyin ƙur'ani suke magana kan jihadi ko a dawa da kawurai da muke alkitab a ya kamata na ayoyin zafin sai wuce abokin su yawan abin kama wannan abin ya yi tasiri kwarai hatta kai duk da berewa a yau shugaba ke shayin alkur'ani amma me suka shigo ba gano ba sun shigo kashe musulmi masu da'awar addini duk wata aya mai kyamar halittar to ba a koya ma yara cikin karatu ba a koya ta a wasu wurare duka ma gaba da addinin shi addini ma gaba da zama musamman wanda ya da misali baka shekarun baya ko bilibili kajiba mace da ke bangaren addini ko tarbiyya a bangaren bilu yanzu san ma a za a bilu a baka ba ma tarbiyya ba bai ta amma yaro sha fala ba a wani sai ba bai ta ba wani tafsiri alhali alƙa na ko yanzu an kazo nan bakin bas bukatar bakin bas bukatar tarbiyya ba bukatar aikata qur'ani ko da geography istuwa philosophy ko ba ba dini kuma nan nake wani nan na kika da man yaro a wurin madarasa a nan ya san san addini ya ba a jimai to nan kima ya ka shigo a kan ba ka ba yanzu na bai kima ba take na addin tarbiyya ko tafsiri ko na fikihun ka gaba daya babu ta abaka can ma ta bayaci ake dama wani gaba daya hankali hankali ake rushewa har iya cikin kirkura iya cikin magana abin da ke har cikin su a yau da abin da su ba tsare wallah abin da ke tsare kan baka ce yanzu ana cin addini baka ganewa wanda yaro ne yaro ya san in ya zo neman shahada ba ta nashi maganin fikihu ko ƙur'ani hadisi ko tarbiyya me zai jawo halaka kun tarihi geography istuwa philosophy hira kudu shi ne zama shahada ana ta ya madarasa ya wuce madarasa shi kwallo babu addini in wani ya cikin hikima ta kawo da zama da haka da kiban wannan kuma shi wani mafi yana bayanin kullum kai musulmi duk inda kake wallahi amanar addini a wuyanka tun daga shugaban ƙasa haka a kowa yawan nai lokacin da abin ya zo domin suke maka aka ce a sha ruwa a suke a ƙasa za a zo wani program za a zo mata kuɗi majalaka yin program kaza to amma an kuɗi kaza za a ba kuɗi kaza da kuɗin ajiye da kaza ne kaga wani shugaba shi iyawa iya matsala kuɗi ko ya so kuɗin a cire shi kayan wuta sai ka ga ya je an mutu su ne ko da ko shi sai ce sa hannu kan wannan abin ba dan a wani karu ko ko addini shi ba ko abin da ke diba me yake ran shi me zai samu ka hanya wuta kan mutu su ne in shi wani mai yawa abin da ake cewa wannan cikin musulmi kurin intanet duniya mutum ke diba to wallahi gobe kiyama za ta gaban Allah wallahi za ka ba Allah amsa dan kasan sai abin wannan iya kishir addini kowa sai inda yake gobe kiyama mas'ul na gaban Allah ba sai malam addini ba da malam ba malam fata karwa cikin yake na kowa ne kowa kuma gaba Allah masu kunne na kai wannan iya cikin makincin turawa na neman canza abin da Allah wani don ya yi daidai da hankalin da ra'ayin su kuma abin matsala tsaro ina tuni wani lokaci wani wanda ta gamu ya yi mulusta abin da kansa ke tabbatar a wani an zo wani program sunan ƙasa ta musulmi afirka ta yamma inda ɗarika suke da ƙaji Now,
an zo wani program sai malamin ya ce ba a yi kuma wani malamin da ake ji a ƙasar abin da ce shi ne in halatta harka ne in halatta harka ne kuma da ba wanda ya zo aka iya abin da ya karɓu a ƙasar sai da aka zama na taron ƙungiyar ta duniya kun bar mutanen in kuna so abin yi wakana a ware bidije a shekarar da zuwa ku yi bidije na mala dole a ware ku fi salma a kuce ga kudin da ware wani malam wallahi kuma musu da musu ne wallahi ya yi musu ya ce wallahi haka aka yi da aka zo zama aka ware wani bidije na musamman kayan a yi kira na buɗewa abin sai aka iske malam now, ga azurfi mali wannan abin da kai magana muke so abin da ke mutunci da muhimmanci muke so a yi kira dan amsa kira ya ce wallahi da ya ki kira kuma yi Allah ya kira kuma aka amsa kira a da ƙasa ba su ma abin mala su sani ba su ya kuma ya shurare su kuma nan kudi ya kama now,
Allah haka mun zama mutane abin ne haka suke sun sani sun sani kare kullum zuwa suke tsarin zai tsayi kuma suna kare shi ta kona hali kai na babu wanka kuma Allah ya mana da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma abin ya da yawa yace wa in kadu yatununa anan ladhi awhayna ilayka sun kusa su fitine ka ka bar aiki da abin da muka maka wa'ayi li taftari alaina ayya dan ka kirkiro na abu daban wanda ba namu ba ka ce kuma muka wani Allah ya ce wa idan lattakhaduka khalila in ba kai hakan ka bi ra'ayin nasu za ka ɗauke ka masu ne haka suke haka suke nan yau irin wannan malaman da wata ƙasa ta laraba babba aka zo aka yi taro ana son wani furoji ana akwai matsala jama'ar sun a yanzu abin ya san tsara duniya na musulmi sun sun ɗaukar abin kan wannan mai misali da sallah tuna mata sai da aka yi taron to sai hukumar ake ta bayani da nufi ya ne sai ka shi malamin ya kasa gane mai ake ne kya kuɗa da Allah wanda so kuke a halitta ko haramta ina ko ne yayi duk abin abin da ke tambaya a murutin da kake so so kake a halitta wannan abin ko so ki haramta duk wanda yake zai iya shi zai ka hujja da zai abu kudi
very well.
Allah ce kenan dai muna magana ne wa in kadu da tununa annal da bayna ilayk sun kusa su fitine ka sarar su hana ka aiki da abin da muka maka wayi da taftariya alaina ghaira dan ka tsike wani abu daban ka dangana zuwa gare mu wa idan an kuwa hatta kai hakan da takhazuka khalila da sun doke ka masu Allah ta gaba wallahu ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا ta'ala إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا Allah ce walaula an tabbatna in ba dan ba mun tabbatar da kai baka karkatan ba laqad kitta tarakunu ilayhim shahar da da ka dan da ko yanzu in ba dan tabbatar wa Allah da Allah kare annabi zalma da ko da kana da yana kariya jibin cikin bayan shi amma da in ba dan ba tabbatar wa Allah zuwa gare shi da ko da kaɗan ne ma da ya ɗan karkata ya bi ɗan ko da kaɗan ne Allah ta idan kenan inda kuwa kenan ko kaɗan ne ko da kaɗan inda ka karkata ka bi ra'ayin da suke so da anna ta zimrin mal da mun ɗanɗana maka azaba a duniya haka lai wannan wani magana ta ce a kan aya a tsakuwa ta ake tsoro ko aya mana da nan ma'ana da gina manzala ta kai inda annabi sallallahu alaihi wasallam zai dan karkata kaɗan a kan ra'ayin su Allah ta tabbas da ya ɗanɗana mashi azaba tun daga duniya haka a lahira amma Allah kare shi amma sakamakon abin inda zai da Allah zai mai azaba to amma Allah kare shi sun mala ta jikin laka a raina masu yara kuma inda muka kama kada azabar ba wani mai zuwa taimake ka akan kama ne Allah ke yau cika ba وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من كان أرسلنا.
سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا
وإن كادوا ليستفزونك من الأرض نعم على يهد ما كيرتشي نكا هوري يا قوي سنسو ستادا ما حنكلي سربا كدك ونن غري ناكا نعم أنا مغانا na makka ko madina wasu malaman tafsiri na kawo ana magana yahudawa na madina su annabi sun yi igirayi da ma ai garin annabawan Allah ya kamata ka koma shan sauran shi ne magana ta ibn sai wannan magana tafsiriya da rauni to wannan aya ce makiya ba hijira ma abin da kirje mai tafsiri tabbatacce kan maganar ana magana mas'alar yanda suke barazana neman hudda shi da garin Makka shi ne a wannan take wannan magana sun ka don a wannan wata zira'i ce ta zo bayan zira'i shekara da wata goma za mu ce da da aiko shi sun kai su hudda ka da- suna neman su hudda ka daga wannan ƙasa kin su ba ka tsoro ne su ruju ka minha dan su hudda ka daga garin makka wa'idan Allah bai ce baiwa ba amma inda har suka hudda ka daga garin la yalbasuna khilafaka illa qalila ba za su zamana ba a garin tsawon lokaci Allah zai hudda su na Allah ce wannan barin korar annabin Allah daga gari kuma ba ku samun ta zama ku kore shi ku zama na kuskuci duniya ku a'a yin hakan idan kullum ba za ku zauna ba kuma a garin sunnatul magana sunan kabala wannan sunnar Allah ce cikin wanda muka aiko na annabawa kafin kai din suna ce maganin sunnatul magana sunan kabala rusuluna iya cikin sunnar Allah game da annabawan da muka aiko ka kai wala taji sunnar ta hawila kuma sunnar mu ba mai canza sunnar Allah da bayan shi a ce wannan waya wa kana annabi yana garin makka ai sai ni ya bar garin an kula magici ƙarshen ya hijira bayan hijira mai kana yan wasu da ɗan lokaci kaɗan alƙawarin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar musu garin da shi da masu imani sun koma sun yi sansani a garin madina a matsayin gudu da addini shekara ɗaya biyu allah zabar da su ba su yarda ba ya za a yi mu su kawo daula mu je duk da la'asarin abu ya wajen kana dalilin annan zarama ya tare irin tawaga ta ƙurin shawa mai hutawa da kasuwanci na zuwa shan kasuwanci kasuwa a kawo maka annabi ya- dan an kawo su gidaje da dukiya a garin maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya so shi ma ya kama dukiyar sai tsare ta sun samu labari Abu Sufyan ne jagoran dukiyar ta Qurayshawa sun samu labari manzo Allah ya tsare hanya wajen Badar sai Abu Sufyan sai ya ƙara kusantar teku ta san Badar ya san Mali a yau Marruj sai ya ƙara kusanta ƙara yamma don ya kauce ma Badar ya wuto ta baya to sun samu labari sun wuto daga can maka an tado kowa da kowa mace mu kare dukiyar mu da sunan dukiya daga baya ya tabbata cewa dukiya ta tsira masu sai mun je mun kula mu duniya isa mu sha giya mu yi kaza a bata sai mun je aka zabo suka fito hikimar Allah Allah ne gama da ku a wannan mutuwa da aka tabbatar a nan duk wani mai ji a wani aji a garin makka da shi aka tawo har akwai أمية بن خلف شوف شوف أخو أمية بن خلف أمية بن خلف ما تكون سيد البخاري أقول وسيد البخاري أمية بن أمية بن خلف هي تكون من يقول شاوى أمية شيني من جدا بلال دي بلال يلقى ما يلقى بلال عذاب عكس إيش أمية بن خلف وترانا سعد بن معاذ إيش جماعة أنصار كوف سعد بن معاذ يارزو أمرا درم مكة بس أنا قوي قوي da ya zo shi kuma aboki da na abu jihar da abu jihar kun zai shi kasuwancin shi na sham iya fiya ta madina iya tsakakin sa'ad bin mu'az hin abokin shi ne. yanzu da ya zo shi ma maka ya yi sabaka tare wajen gina abu jihar ya je sun mutu cin rika kabari rana ta ɗanɗaga inda ka a ganka ka samu rikin ran ta kada kenan ba mutane da yawa sai ka wuta kai tsawafin ka na umara sun wuto sai ga umar bin hadam sai ya ce a wannan sa'adi ne za ka zo bayan kun tsare kun ba ɗan adawanmu masarki a garinmu kuma ka zo ka yi ƙwabi lafiya ba a garin maka ba zai yi ba Now.
na abu jihar iya ba shi haƙuri sa'ad bin mu'az ya ce, iya magana iya shi ce ni kuma wallahi ka gama yawo idan ka taɓa ni in ka ƙare zuwa shan dan kai ma kusanci ga ya lalace suna yi ya abu jihar ka ce masa sa'ad haba ka bar magana ka daga murya ga babban babban gari kana ma abu hakan daga magana shi kamar abu kida abu abu jihar ya ga bai kamata ba sa'ad bin mu'az yawa umar ibn khalaf magana sama sama babban mutum ne a garin makka ya ce kai na mushi gaji Alright.
na mushi yau da shi ma hodi a shi ta kai kai zan ga maka dama na ji annabi ya kai ta kai annabi ya kai sai ya kashe ka kashe ka zai annabi kai ka sai matattu Now.
jin haka umar ibn khalaf ji an ce annabi ya ce zai kashe shi zai ya kashe shi hankalin shi ya tashi sai ji gida ta ita masu mace wance kin ji wai wani ba an tsare ki cewa wai muhammad ya ce za su kashe ni ka san ko muhammad bai karya ku akwai akwai ruwa cikin akwai ruwa akwai ruwa cikin sai bukhari ta ce ka san ko muhammad bai karya ku ta wallahi bai karya hankalin shi ya tashi ana nan sai ga an an tsare yakin bada an yi cire a huta Now.
kamar da bin halittar da wani magana a tattaba da gani fiye da bada ba sai so da ya so da mulki wanda ya zo na abu abu jihar umar da kai kamar kai abin kakarar nan yau mulki wa zai je iya zuga shi amma ya shi kwan iya tana abin da ya yi tana da shi shi iya abin da ka tunawa umar ya su da yin so a kama hanyar shi gaba ya dawo haka ya tafa na ɗaga na biyar mai jini na zuwa na raka ko suka iya masa ya so da komo kwarai da ƙasa ya sai suna abin sai ka tuna wannan hoton saka shi ba Allah ƙasa ya yake haka iya tsayawa iya neman shi ba suna tura shi sai da yaje bada abinda kuma Allah kaddara kaddara duk wannan manyan sa Abu Jahl dukkan manyan a da wannan sadan Allah ka tuka shi ba wanda aka bari Umar ibn Khalaf an an an rawana shi wannan Abdullah bin Abdullah bin Abdullah kama shi a zaman musana daga can Bilal ya tsanka shi Now.
umayya ne ayyuka gama yawo ayo baki ba ila wala ka gama yawo iya hannu ne ya ida shi bilan da bilan da shi da na ki na ka kida bilan da nan ida rama bilan da kishi kina shi ma mutu abu jada duk wani babba an Allah kashi an kashi an jayo an jeho a cikin rijiya gaba da wajen mutum 70 Now.
annabi bayan kwana uku annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya hayo kamar shi yazo tsaya daidai dije ya umar ibn khalaf ya abuja yake a yake kiran wani wani wani duka kiran su sai umar ka ta rasulullahi zaka kiran gawa ta mutu tana wari ka kiran ta rasulullahi annabi ya annabi ya kiran suna sa abuja sa umar ya kiran su suna wani wani wani wani umar ta rasulullahi ka kiran gawa tana wari ka kiran ta yace umar bakin su bakin su abin da ya musu bakin su abin da ya musu suna ji Allah raya musu suna ji dan bada maka dai Allah raya musu su a yanzu suna ji abin da ya musu ya annabi ke baki yace bayan da yasu yace kad wajadna ma wa'adna rabbuna haqa ha wajadna ma wa'adna rabbuna haqa mu dai mun samu alƙawarin Allah da mun ya tabbata gaskiya ku kun samu nan da shi da annabi wa duka wani babba a Makka a wannan badar aka shi alƙawarin Allah ne Allah ya ce idan suka hudda ka wa idan la yarzu khilafu illa qalila su ma ba za su zamana ba a garin sai dan lokaci kadan haka kuma haka kuma yin haka Allah ce sunna ta magana kana sunna ka bada kabin sunna wannan sunnar Allah ce cikin annabawa da muka aiko in ji abu annabi wannan ta'addancin a kore shi to kuma an ba ku ba zama bayan shi haka Allah ce kuma wannan wala ta sunna sunna ta hamida kun ba ka samun canji kan suna haka Allah haka ke mana take haka aka makore yawa sun kore shi dan lokaci shekara da shekara biyu daga duk manyan Allah gama su duk man Allah bayan an gama da manyan shekara takwas ta hijira sai ga manzon Allah a garin Makka sallallahu alaihi wasallam dukkan kowa ga kan agurbani in ga dama sai ka sai daya Now.
amma ya musu afuwa bai bautar da kowa ba ita kowa kun a zaman da ya gaba su Allah ke mai kima Allah ɗan shekaru kaɗan sai ga maka kakuma kuma daular islamiyya ya dace gaba
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا
Allah ke cewa a tsimin salata da duluki shams ila rasakin laini ka tsaye da sallah daga karkatar rana zuwa cikin duhun dare mamaye bin kasir ke cewa wannan ita ce aya madogara ɓangaren ƙur'ani mai kawo lokacin sallah gaba ɗaya guda biyar da duluki shams idan aka samu shigar azuwa da karkatar tsakiyar tsaranin sa daga ta ɗan karkata a zuwa ta shiga ila masu ƙillai na ce da a zuwa zuwa la'asar sun shiga nan gasa ƙillai ita ce magariba da isha ya ce a nan an samu sallah guda hudu ya ce wa ƙura'anin fajar an kira ƙura'anin fajar sun sallah sunan ƙura'ani don yawan karatu da ake a cikin sallar asuba aka ce da alƙura'anin asuba ma'ana da sallar asuba wannan shine wa'annan sun qur'ani madogara ta tabbatar da salloli guda biyar a cikin qur'ani kuma sunna dama aikin annabi da dama da yayi bayanin wannan qur'ani kullum an ce anan ne da karkatar rana annabi yayi bayani daga karkatar tsakiyar sama azur ta shiga inuwa ka ta yi tsawonka la'asar ta shiga ranar ta wada magariba ta shiga ja ya bace isha ta shiga alfitar ya girto asuba ta yi in har yanzu a sunna dalla dalla kenan kai wani wani bayanan kenan ba ka samu a ko ina dole a qur'ani ya haɗu dungu amma bayani dalla dalla sai ka koma ga sunna wannan shine madogara cewa qur'ani da sunna ake gane shi dan shi Allah ga qur'anin ba wani sarkarwa shi kuma shi aka ba uzumin bayanin wannan littafi na zan alaka zikira tukun na zan zan alim alaka ina zan alaka zikira mun san kama da alkurani وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون wa anzalna ilaka zikir Allah ce mun sabkar maka da wannan alkurani litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhi dan kawa mutane bayanin abinda aka sabkar musu kenan qur'ani an sabkar da shi gawa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma Allah ce dan ka musu bayani litubayyana lin-nas dan kawa mutane bayanin alkurani abinda aka sabkar musu kenan aikin annabi sallallahu alaihi wasallam shine bayanin abinda Allah ke nufi an ce ni sallah mi azumi mi zakka mi haji duk umarnin Allah zuwa ga Allah amma kan mutum ya kare kai da kawo ya kare bayanin zai kawo maka zakka nawa za a bada a cikin kaza yaushe za a bada a kullun ne a wata ne a sati a shekara ne ba da gaba amma kuma an ce abu kuma wajibi ce an ce ai sallah ya za a yi ta kalmar sallah alhamdu ta dauka addu'a eh ta dauka addu'a kuma eh sai wasu kuma da addu'a ko sun tsawon ra'ayi su duka wasu sun za su sun su kwaru kuma yace an yace addu'a kuma to addu'a da kan kai zaki zai Qur'ani larabci addu'a addu'a ce to addu'a ce kin babu lokacin da ake addu'a ko babu babu nasu Qur'ani a cikin take wannan shine aikin sunna bayanin abinda Allah wani umarni a Qur'ani annabin da ya go shi ke mana bayani dalla dalla yadda ake sallar yadda azumi yake yadda ake zakkal yadda ake haji duk wannan wanda aka faɗa a Qur'ani ne kaza shi ke mana bayani dalla dalla dan a gane abinda Allah ke nufi shi ne magana kenan dan kawo mutane bayanin abinda aka saukar musu kenan anan ne Allah ke cewa kenan ku tsaye da sallah a kuma talata da zuluki shams ku tsaye da sallah da karkatar rana da tsakiya ila kasar da zuwa dukkan dare wa qur'an fajar da lokacin sallar asuba inna qur'an fajar kana mashhuda ita sallar asuba mala'iku na halarta daga lokaci ya yalla kai mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh